شريك له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شابي قوتا شعبان جرى النبي صلى الله عليه وسلم دبدا لليهدو لأربعين دا شدة wanda ya dace da sha ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan littafin da yake bayanin falaloli na ramadan da ayyuka da yadda ya kamata mutum ya gudanar da azumin shi na watan ramadan kafin mu shiga muna yin godiya ga bayan allah waɗanda suka sa hannunsu a wurin wadatar da mutane waɗannan littattafai da ba su isa ba suka yi fotokofin su haka abin nan hawa-hawa ma mutane da yawa sun yi Allah ya biya kowa. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ba kowa ladashi, da masu karantawan, da masu dubawan, da masu sa kudinsu domin a buga kowa ya samu Allah ya saka ma kowa da alkhairi, da kuma waɗanda suka bugo sabon fasta wannan. Su ma akwai guda biyar da aka bugo, guda shida jigo? guda biyar waɗannan saboda akwai canje-canje da aka yi da wanda ya wannan da wanda ya waɗannan sabon Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya biya kowa Allah ya sa abin ya amfani mu duniyar mu da lahirar mu wasaniya malam yace daraja ta biyu daga cikin darajojin masu azumi mataki domin hawa biyu ne na masu azumi akwai ƙananan masu azumi akwai manya masu azumi akwai awam mafi yawan mutane gama gari akwai masu azumin gari duka akwai kuma masu azumi na musamman yabattantu wancan su ne muka yi bayaninsu su suka fi yawa cikin mutane kaga mutum na azumi yana kallon banza mutum na azumi yana zage-zage mutum na azumi yana fada mutum na azumi yana wasa da 'yan mata mutum na azumi ya kira mai mangoro ya zolayi ta ana azumi yana taya mangoro yana kallon ta kuma azumi yake ko mai yan maka ko mai sobo ko mai yalo ko mai tallan wani abu dai cikin abubuwan da ake talla ga wannan idanun shi ba sai azumi ba wanda kuma zai zage zage bakin shi bai azumi ba da kuma wanda zai gulma waɗannan su ne ƙananan masu azumi azumin su yayi amma kuma mi zinubansu suna nan tare da su Allah ya kiyaye. Amin. Malam yace daniya daraja ta biyu mina sa'imina daga cikin masu azumi man yasuma akwai wanda yake yin azumi fi duniya a cikin duniya amma si wallah daga duk abin da ba Allah ba. Allah kada yake ma azumi. Duk abin da ba Allah ba ruwan shi da shi. Muna ganewa ko? Wa yahfazur ra'sa sai ya kiyaye kanshi wa ma wa'a da abin da kanshi ya kiyaye ma'ana ba zai yarda wani abu ya shiga cikin kanshi ba wanda Allah subhanahu wataala ya hana shi ya sanya ana azumi kuma ba zai yarda ya fitar daga kanshi ba abin da Allah subhanahu wataala ya hana shi ya fito daga cikin kanshi ba ma'ana yana aiki da ilimin shi wannan babban azumi ne domin cikin kai idanu suke cikin kai baki yake cikin kai kunnuwa suke da ka duk waɗannan hanyoyin da suke kai ma kai saƙo gaba ɗayansu duk yana kiyaye su to kaga wannan ba kowa ke iya wannan azumin ba sai manyan mutane wal baqna wani tun daga sahur fa tun wurin sahur da an zo masallaci a ƙara sallah asuba suka hito bakin masallaci sai azanna ai ta gulma an san fara karya azumin su tun da sahi a zanna ita gulma har ƙarfe bakwai ta yi. Allah ya kiyaye. wal batna sa'annan kuma yana kiyaye cikin shi wa ma hawa da abin da cikin shi zai dauka mana ba zai shigar da abin da Allah ba ya so ba a cikin cikin shi wa yadhkuru mauta sa'annan kuma ya zanki tuna mutuwa ya zanki tuna mutuwa cewa wata rana zai mutu wal bila kuma ya tuna karewa tana mutuwa kuma ya tana cewa zai kare wata rana baya nan to mai azumi kenan babba yana azumi yana tunanin mutuwa wa yuridu al-akhirah sa'annan kuma yana nufin lahira da azumin shi wa yatruku zinata ad-dunya kuma yana barin kwalliyar duniya wadda za ta shagaltar da shi daga azumin shi wadda za ta dauke mai hankali daga abin da Allah ya halicce shi domin shi. Allah subhanahu wataala bai hana mu mu ci duniya ba. Allah ya hana mu mu ci duniyar da za ta ɗauke mu hankali daga tunanin lahirar mu. Amma in dai za ka ci duniyar ka kuma kana tunanin lahira, to Allah subhanahu wataala bai hana maka wannan cin duniyar ba. Amma cin duniyar da za sa ka ci haram, ka kwaci na wani ka zalunci wani ka yi dubara ka yi ƙarya ka yi zalunci ka yi kama karya dan dai ka samu duniya da irin wannan son duniya baya da ke amma ka neme ta ta hanya mai kyau kuma ka gwangwaje abinka yadda kake so ba hana ba ka mori abinka da kyau ka neme ta ta hanya mai kyau wadda Allah ya halatta maka ka samu kuɗi ka yi katon gida mai kyau Allah bai hana ba ka yi katon motoci daba daba ba a hana ka ba a zan cin nama iri iri sai ya soyi rumus ya zama kamar fara ya kamas ka zanki tauna yana bashi ma cikin baki ba hana ba in dai ba zai ɗauke maka hankali daga abin da Allah ya halice ka saboda shi ba to ita abin ka kawai Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya Allah ya sa mu dace fa hada malam yace to wannan idu fitrihi idin buɗe bakin shi yau liqa'i rabbihi ranar da za gamuwa da Allah ne. Mana duk buɗe bakin da yake a duniya kullum ya sha ruwa ba ba shan ruwa ba ne, domin shan ruwa shi ne yi shi gaban Allah, shi ne yi shi a gidan aljanna, shi ne babban shan ruwa, wannan ƙaramin shan ruwa ne. Domin wannan na duniya da ka sha kuma bayan awa goma kamewa za Kuma an shiga wani sabon azumi ko? kaga bai kare ba azumi bai kare ba amma lahira shi kenan da ka game da Allah subhanahu wataala matukar dai kayi azumi dan Allah to ranar bude bakin ka ita ce ranar gamonka da Allah dole nan zaka ga liyafa wanda baka taba yi tunani a cikin zuciyarka ba baka taba gani a rayuwarka ba wa farahihi sannan kuma ranar idin shi shine ranar farin cikin shi bi ru'yatihi da ganin Allah ranar da Allah zai gwada maka zatin shi a gani Allah ya cire maka duk wani rauni da ke cikin idanunka wanda baka iya kallon zatin Allah Allah zai cire maka wannan ya baka iko ka gane shi ran nan ne ranar farin ciki ba ranar sallah ba ba ranar sallah karama ba an ƙara azumi ana ta murna wannan karamin murna ce babban murna ita ce ranar da duniya ta ƙare sai lahira ranar da kai tsaye gaban Allah subhanahu wata'ala ga Allah kana gani wanda ka bauta mai shekara talatin baka taba ganin shi ba baka taba ganin wanda ya gan shi ba amma ka yarda akwai shi ran nan zaka gane shi ran nan ne ranar sallah babba ranar farin ciki ya ba sharar sa'imin ya ku taron masu azumi sumul yauma ku yi azumi a yau an shahawatil hawa daga soye-soyen zukata abinda zukatanku ke so ma'ana ku kame daga abubuwan da zukatanku ke so waɗanda Allah ba ya san su muna ganewa ko abinda zuciyarka ke so wanda Allah ba ya so ma'ana saban Allah ka kame daga bari shi litudriku domin ku samu idal fitri idin sallah yawmal liqa ranar gamuwa da Allah subhanahu wataala duka abin da Allah baya so ku rabu da shi duk abin da zuciyar ku ke so fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa ya hana rai daga son zuciya fa innal jannata hiya al ma'wa haka ne ko na'am kuma Allah ta'ala ce in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al anfus ba abin da suke bi banda son zuciya da kuma abin da rayukan suke so wannan ba musulmi bane musulmi yana bin abin da Allah da manzon shi ke so alaihi salatu wassalam da saboda haka ka rabu da duk wani sha'awan abin da zuciyarka take yi matukar dai Allah baya son wannan abin domin ka samu farin ciki cikakken ranar da zaka gamuwa da ubangiji Allah subhanahu wataala la yatulanna alaikumul amalu kada guri yayi tsawo akan ku yana ganewa ku ma'ana kan ku zamanto masu dogon guri dogon guri wanda za kai ta kai ta lissafin nan da demil kaza zaka kaza wani yana nan yana nan da demil sankan akwai abin da za yi yau sauran shekara 25 ko in ta cika akwai abin da za yi wani zai ce sai ta kai wannan wurin sa'an nan ya tuba ya bar abubuwa wani kuma ya ta lissafin kudin shi in in wancan lokacin ya yi to yana da kaza kenan tun da yanzu yana da kaza duk wata yana samun kaza in wannan lokaci yake ne yana da kaza shi kuma bai san Francis ma ba za ta zo ba ya mutu daura shekara da yan watanni ma suka rage mishi yana ne yana ta lissafin hamsin saboda haka kullum ka yi aiki da yau ita ce taka
yan yau din nan matsayinka na musulmi yi kokari da abin da Allah yake so ka yi ka yi wanda Allah ba ya so ka bari gobe ba ta ka bace na'am
gobe ta Allah ce kullu yawmin huwa fi sha'an na'am
ana iya tashi gobe ba da kai ba an gama da kai ka zama kabar kana ka yi zama yanzu babu kai ba wuce saraka la yatulanna alaikumul amalu kada guri yayi tsawo a gare ku bistibta'il ajal saboda nawa ajali saboda jinkirin ajali mutum ya ga bai mutu ba har yanzu abokan shi da yawa sun mutu shi bai mutu ba ce sai yayi tsawon rayuwa ce maka su ma haka suka yi sun yi tunanin sun mutu rana da Allah ya kashe su sannu sannu ne tsakanin wani abokin da wani shekara goma wani biyar wani ma ishirin amma dai duka Allah ta'ala ya ɗauke su to kai da aka bari ba dan ana son ka aka barka ba ko ba dan ka za ka yi tsawon rayuwa ba Allah ya barka a'a Allah ya barka ne saboda wata hikima ta shi mai yawa Allah ta'ala yana so ka tuba ka gyara halinka gabanin kai ma ajalin naka ya zo fa inna mu'zama nahari siyam domin mafi yawan yinin azumi qad zaba ya riga ya tafi wa idan liqa kuma idin gamuwa qad qad qad iqtaraba ya zo kusa mana kullum kullum kusan mutuwa ka tafa kai kokari ka gyara halinka Allah ya samu ƙara gyara halayen mu qawluhu fadan Allah subhanahu wataala wala khalufu fami sa'imi lalle canzawar bakin mai azumi atyabu inda Allah min rihil misk tabu kamshi daga turaren almiski khaluful fami abinda ake ce ma canzawar baki ra'ihatun wani iska ne ko ra'ihatu ma yatasa'adu minhu iskan abin da yake tasowa daga baki minal abkhirati na suracin baki yanzu bakinka in kai haka ka buso za ka ji zahi ba za ka ji sanyi ga bakinka ba ko domin cikin abin da ke cikin ciki ne kake hiddawa ciki kuma ai kaga a taga shi kenan nan ne yake nan ne yake shedawa ba ka zahi ke ga ciki yasa da abin da ya shiga ciki shi kenan duk zahin shi to aljani ya taka wuta ya ce gaba da gaban ciki na'am
haka duk wani zahi da ka sani in ya faɗo nan ciki to ya ƙara aiki sai ya sanyi shi ma daɗa ciki ƙarshe ne wurin zahi to salatin shi ne tsiracin shi ne yake tasowa tsiracin ciki ya hito ta baki to shi kuma a cikin ka babu komi a wannan lokacin muna ganewa ko saboda haka duk lokacin da za ka yi lumfashi cikin ka babu komi dole a jiwari tunda babu komi cikin cikin ka na abinci li khuluwil ma'idati saboda kaɗaituwar uwan hanji tumbinka mina ta'amu babu abinci a cikin shi siyam saboda azumi da ake yi abinci da yanar ki zuwa bayan azawar zaka ga to da abin da ka ci kusan kusan babu shi zuwa bayan azawar shi kenan bari da la'asar dada Umalan ya ce wa hiya ra'ihatun kuma wannan warin da yake hitawa daga baki mustakraha wari ne wanda abin kyama fi mashamin nasi a cikin abubuwan da mutane suke shaka cikin abubuwan da nake shaka fi duniya cikin duniya ba su san wannan warin na baki ko ba haka ba kaga wani kana magana yana kau da kai musamman mutumin da ba- bai cika yin asawaki ba bai cika wanke bakin shi ba dama bakin yana wari to kuma ga azumi ana yi muna ganewa ku Eh, duk yadda mutum yake dan uwanka ne mai azumi in dai yana warin baki zaka zange kau da kanka muna ganewa lakinnaha sai dai ita wannan warin inda Allah a wurin Allah atyabu tafi kamshi min rihil miski daga kamshin turaren almiski me yasa haythu kanat nashi'atan saboda ta kasance ta taso ne an qa'atihi daga biyayya ga Allah subhanahu wataala da abinda ya taso sakamakon biyayya ga Allah ko da mai shi yayi kace-kace yayi kazamta to Allah ta'ala yana son shi kadiba alhazai yadda suke yin kace-kace kaga mutum duk kura ce ga ga abin nan din shi ga ai kayan shi na aikin hajji duk kura ce musamman a hilin abin nan muzdalifa aka tashi da sahin nan an tashi da sahi zaka ga ba kowa ke samu ya wanka ba in ma dai kayi kayan ne zaka midawa kuma galibi duk su tabarmi yake kwantawa haka zaka tashi birca birca amma Allah yana son ka a haka nan ba ka da kyan kallo yasa wannan lokaci ma ko hotuna mutane ba shi ba su da kyan kallo ba kowa za ya hoto ba amma ana arfa arfa wuri ne na na masha wuri ne mai kyau kuma da rana ne in ana mai na wuri ne na natsuwa amma kaga muzdalifa kowa ya gujiga gujiga ta zo a hili ga ƙasa ne ƙasa ce tsantsatta kuma an gaji zo ka kwanta ma baka san inda kake ba. wani ba ya isa wurin sai wajen ƙarfe sha biyun dare fa ya gaji ya zo ya alwala ya ɗauko ƙura mai alwala ƙurar ta ƙara riƙe mai kaya ta yi sallah akwai akwai abin nan akwai shi da mai bukata can a bashi to kaga irin wannan yanayi cikin shi Allah ta'ala yake ce mala'iku ka kalli bayina sun zo mana birta birta ba tsari gashin su ba a gyara shi ba gemun su ma ba a shace shi ba ga su na duk sun yi kura Allah ya ce mala'iku ina shaida muku cewa ina son su kuma na yi musu gafara gaba daya aga Allah bai ce mala'iku kun ga waɗannan mutanen ƙazamai ne ba ruwana da su Allah ta'ala irin wannan yanayin yake son su to da abin da ya taso sakamakon bauta Allah subhanahu wata'ala duk yadda mutum ya zamanto kamannin shi ya canza baya da kamanni mai kyau to Allah ya hisan shi da irin wannan kamanni Ibn Malik yace haythu kanat nashi'atan saboda wannan warin ya taso ne an fa'atihi daga biyayya ga Allah wa ibtigha'i mardatihi da kuma neman yarda Allah subhanahu wata'ala wa fihi ma'anayan malam yace kuma akwai manoni guda biyu a ciki ahaduhuma ɗaya daga cikin su anna siyama lalle azmi lamma kana sirran yayin da ya kasance sirri ne bainal abdi wa rabbi tsakanin Allah subhanahu wataala da bawa fid dunya anan duniya azharahu Allah fil akhirah sai Allah ta'ala ya bayyana wannan sirri ranar lahira alaniyatan qarara bayyane lil khalqi ga halitta warin baki kai kada ke jin warin bakin ka sai in wani na kusa da kai ko ba haka bane ya ji warin bakin ka amma ranar alkiyama Allah zai bayyana wannan bakin naka amma fa baki mai kamshi Allah zai bayyana cikin aljanna ɗan aljanna za su ji wani kamshi su je Allah wani kamshi ne wannan Allah ce kamshin bakunan waɗanda suka yi azumi ne kamshi da sun bude baki kamshi ke hita sosai har sai ya birare aljanna gaba ɗaya me yasa saboda an ɓoye a duniya Allah zai bayyana shi ranar lahira li yashtahira bidhalika alu siyam domin masu azumi su bayyana da haka wa yu'rafuna domin kuma a gane su bi siyamihim da azumin su bainan nasu a tsakanin mutane jaza'an sakamako ne li ikhfa'i siyamihim fi dunya saboda boye azumin su da suka yi a duniya wa an anas radiyallahu ta'ala anhu marfu'an an karbo daga Anas dan Malik marfu'i mana annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakhruju as-sa'imuna min quburihim masu azumi suna hitawa daga cikin kaburburan su yurafuna ana gane su bi rihi afwahi da kamshin bakin su ake gane su mana a hilin tashi alkiyama an ana hitowa daga cikin kaburbura zaka gane wannan mai azumi ne zaka ji bakin shi yana kamshi tun ma ba ta yi aljanna ba rihu afwahihim kamshin bakunan su atyabu yafi kamshi min rihil miski daga tararen almiski tun ba shiga aljanna ba rawahu al-asbahani asbahani ya rawaito wannan hadisi wa fi isnadihi dhafun akwai rauni a cikin isnadin shi qala makhul malam makhul yace makhul tabi'i ne shi almajiran sahabbai ne yace yurawahu ahlul jannati bi ra'ihatin yan aljanna suna kamshi da wani kamshi bana za a sa su ji wani kamshi su da kansu wa yaquluna sai su ce ma Allah rabbana ya Allah mahaliccin mu ma wajadna rihan ba mu taba jin wani kamshi ba منذ دخلنا الجنة تند muka shigo aljanna atyaba min hadhihi ar-ra'iha wanda yafi kamshi kamar wannan kamshin da muke ji fa yuqalu sai a ce masu hadhihi ra'ihatu afwahi sa'imina wannan kamshin bakin masu azumi ne kaji su da kansu ma ba san me yasa ba sai Allah subhanahu wataala ya gaya masu ga abin da yasa ga ga kamshin abin da ke tashi daga cikin bakunan masu azumi wannan dai yana kwaraitar da mu akan ainihi ne da hankalinmu ga azumi da kuma ƙoƙarin neman lada wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ya ce, wa ƙattafu ra'ihatu siyami fi duniya, ƙamshin azumi tana iya tashi tun duniya ma. Tun a nan duniya ma, ba ma sai an mutu ba, ana iya jin ƙamshin azumi. Fayustan shaƙo ƙablal akhirah sai a ji kamshin a shaƙe shi tun gabanin ma a ta lahira tun ana nan duniya. Kuna ganewa? Mana tun duniya ma Allah ta'ala yana iya bayyana ma wasu daga cikin bayi wanda ya karrama su, yana iya bayyana kamshin bakinsu tun a duniya ma. Ba kowa ba. Wahiyar nau'ani kuma ita nau'i guda biyu ce, a haduhuma ɗayansu ma yudraku bil hawasi zahira abinda ake iya gane shi da gaɓoɓi waɗanda suka bayyana muna ganewa gaɓoɓi gaɓoɓi bayyanannu su ne idanu da hanci da baki da kunne ɗaya biyu uku hudu biyar waɗannan su ake ce alhawas gaɓoɓi waɗanda duk da su kake samun ilimin mukan rayuwa gaba ɗaya ko dai ka samu ilimi ta hanyar hannunka ka samu mutum ka shara mamari ranar lalle fuska shi akwai taushi ko akwai tauri Dan- kana gane kana samun ilimi da yawa dan za ka gane taushi ko tauri ko zahi ko sanyi ko ka dan kama iccen wuta kaga akwai zahi ko babu ka samu galas ka rike haka akwai sanyi ko babu ka rike icce ka rike shifon ka shi tauri gare ko tafshi laka haka duk ilimi ne ilimin da kake samu ta hannun ta hannunka dubban ilimin muka ke akwai amma kai baka ta- baka ta sauni ba cewa ta hanyar tahin hannunka Allah ya aje maka ilimin muka masu tarin yawa kuma kowane ɗaya ni'ima ce ka taɓa gode ma Allah yasa Allah ya ce baka iya kilge ni'imomin shi ta hannu kawai ta idanu Allah subhanahu wataala ya gwada ma abubuwa da yawa ta idanunka idanun suna kai ma zuciyarka sako cewa abu kaza mai kyau ne abu kaza baya da kyau abu kaza dogo ne abu kaza gajere ne abu kaza mummuna ne abu kaza baya da ba mummuna bane ko ba haka ba abu kaza ja ne ko baki ne ko hori ne ko bula ne ko canwa ne ko masara ne ga nan dai ta idanunka ma ka samu dubban ilimin muka ka taba gode ma Allah ba kama ya taba tunanin cewa ta idanu akwai ni'imomi da yawa ba ballantana it- ita ijiyar da ka yarda kawai ni'ima ce amma abin da take jawo maka na neman Allah baka san su ba ballantana ka goshe su Allah ya ce baka iyawa to kunne ma haka nan da kunne ka san daɗin murya da rishin ta ƙara mai daɗi da marar daɗi duk da kunne kake ganewa da baki da harshen ka kake gane daɗin abu ko kuma rishin daɗin shi gishirin shi ko kuma rishin gishirin shi nema ce ta Allah da an baka abinci ba ba gishiri miya ce kawai salaf to zaka maza ka yadda ta ko kuma in yayi yawa harshe zai ce ma yayi yawa zadda haka da hanci zaka shaki abubuwa da dama da shi kake gane wari da shi kake gane kamshi da shi kake gane wari wari da shi kake gane bashi da shi kake gane hanani da shi kake gane kamshi kamshi ilimin muka da yawa da hanci yake shakan maka dubbai ne wallahi ba ka yi kirge su to su ake ce ma alhawas al-zahira su ta hanyar su ilimin mukan da ake samu ba a bukatar karatu ba sai an koya ma cewa canwa sai an sai an karanta ma aya ko hadisi canwa ko sha ba ko gishiri sai an koya maka jiki magayi jikinka zai gwada ma sukari na da zaki ko baya da ba sai an shiga makaranta ba in ka ga mutum na cewa sai an koya mai karatu to baya da hankali sai ya koyi karatu dan ya san cewa shayi yana da zahi in an sauke daga wuta ko baya da sai an ba shi aya ko hadisi to baya da hankali ko mawaki ya ce wa laysa yasihu fil adhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalilin babu wani abu da yake inganta cikin hankali idan aka ce da rana kana bukatar hitila oh da rana a ganka da hitila hannu kana haskawa kaga babu hankali ke hankali shi ke wannan baya da hankali kawai wani ya ce zai gwada ma an ce kano tumbin giwa ce ko da mi ka zo an hinka kawai sai ya doki ya ɗauki hitilar kwai lokacin nan ya ya kasa goro bisa tire ya aza hitilar kwai da rana yana talla sai goro goro kai jama'a sai goro da wani ya kira shi ya ce haka ya haska da hitila ya ce nawa nawa ya ce ku ya ce ku kanawa da abin da mutum ya zo sai kun nuna kun yi shi kenan ya ce to ai shigantaka maka gaza ka mun da rana ka zanki talla da hitilar kwai Ka babu hankali in ka ga mutum da rana da hitila yana haska ba da hankali ko makahu ko da dishi dishi mutum yake gani ba haska hitila da rana dai hakuri yake yi, ya ta lalaba lalaban shi ko awa amma inda da daddare ne dama da daddare ana bukatar hitila Allah ya samu dace waɗanda su ake ce magabobi guda biyar waɗanda suke kai sako Mm, su sakonnin da suke kaiwa na dole ne na abin dole ne baya bukatar aya ko hadisi ko wa'azin malami muna ganewa ko kana abdullahi ibn galib wani bawan Allah ne da ake cewa abdullahi dan galib min al-ubbad al-mujtahidin yana daga cikin bayan Allah masu ijtihadi masu ba da kokari fi salati a cikin sallah wa siyam da azumi falamma dufina lokacin da aka zo aka rufe shi a cikin kabari kana yafuhu ya kasance yana tashi min turabi qabrihi daga turbuwar kabarin shi ra'ihatul misk kamshin turaren almiski ya mutu an zo an rihe shi an din aka zo kabarin ya sa ji kamshin almiski na tashi ga ga kasar kabarin saboda mutum ne mai kokarin sallah mutum ne mai kokarin azumi tun duniya sai Allah ya gwada mu mutane faruya sai aka gare shi fil manam a cikin bacci aka yi mafarkin shi kenan fasula an tilka ra'iha sai aka tambaye shi dangane da wannan kamshin allati tujadu in, in a min qabrihi wanda ake ji wurin kabarin shi me yasa cikin mafarki aka yi mafarkin shi fa qala yace tilka ra'ihatu tilawati wadh-dhama'i yace wannan kamshin karatun alqur'ani ne da kuma kamshin kishirwa azumi kuma gaskiya ne inda ga haza an gani an ga haza kuma an gane cikin kwana kuma ya faɗi Allah ya karrama shi wannan kaga da, da hanci aka zanki shakan mi kamshin kabarin shi muna ganewa ko wannan shine nau'i na farko wanda ake eji ta hanyar hanci shine alhawasu zahira والثاني نبي ما تستنشقه الأرواح abinda rayuka suke iya shaƙashi rayukanmu wal qulub da kuma abinda zukata suke iya shaƙa kasan rayukanmu kala-kala ne akwai masu kyau akwai masu ɗan kyau akwai marasa kyau akwai munana kuma rayukanmu da muke tare da mu wanda su ne rayuwarmu in muna tare da su muna da rai in an cire mana su rayuwarmu ta ƙare to akwai kyawawa akwai munana sa'annan kuma zukatanmu ma haka akwai zukata waɗanda suke bari a kubutattu salim lafiyayyin zukata ne ba kowa cikinsu sai Allah da annabi shi sallallahu alaihi wasallam sai san addinin musulunci akwai kuma zukatan da ana mazuru ana shaho masu suwa ka su taɓa kiɗi taɓa karatu haka suke su kaga zukata ba iri ɗaya bane ko akwai zukatan bayan Allah wanda kullum cikin alaka suke da Allah subhanahu wataala dare da rana komai za su yi sai sun tuna Allah akwai kuma wanda tsakanin shi da tuna Allah masallaci ne da ya hita shi kenan kaga ai zukatan ba ɗaya bane ko Yawwa, akwai zukata kyawawa lafiyayyu akwai zukata waɗanda suke masu umarni da mugun aiki akwai kuma zukata waɗanda suke marasa lafiya. Akwai ya ayyatu hannabsul mutma'inna ya kere mai natsuwa. Kaga ita mutma'inna ce ta natsu da Allah subhanahu wa ta'ala. Ta yi nisa ta nitse wurin son Allah da manzan Allah. Sallallahu Alaihi wa sallama. Akwai kuma zuciyar da wato haka dai take. tana son Allah kuma tana son wani abu wanda ba Allah ba son Allah bai cika bai cika ta barika to akwai zukatan da ma ba ruwansu da Allah kaga abin ba ɗaya bane haka rayukan mu suke rayuka akwai masu kyawu akwai munana kuma shi rai wani abu ne wanda babu wanda ya sanya yake sai Allah halitta ne Allah ya ce wasalunaka anir ruh wani ruhu min amri rabbi suna tambaya ka yaya rai yake Allah ya ce ka gaya masa rai yana daga cikin sha'anin ubangiji na shi kadai ya san yadda yake kuma shi ne ake cire mamu shi kenan kuma kullum duk wanda ya zo kwana sai an cire mai shi in ka zo kwana sai a raba ka da shi in za ka tashi a maida maka shi kamar yadda Allah ya faɗa. Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha kashe mutum ake wallati lam tamut fi manamiha Allah yana karbe rayuka daga mutane lokacin kwanan su kuma baka mutu ba za a karbe ranka in za ka tashi a mayar maka da abinka to haka al'amarin rai yake babu wanda ya san yadda yake sai Allah to rayukan mu saboda kirkinsu saboda nagartarsu suna iya shakan abinda wani ba zai shaka ba kaga rayukan annaba da manzanni da waliyan Allah da bayan Allah na kwarai abinda suke shaka kai ba za ka yi shakar shi ba haka zukata Allah ya sa mu dace Amin.
fayujibu zalika sai wannan ya wajabta lis-sa'imina ga masu azumi al-mukhlisina masu tsarkakewa al-mawaddata wal mahabba soyayya da kuma ƙamna fi qulubil mu'minina a cikin zukatan masu imani wa bi hadith al-harith al-ash'ari ya zo a cikin hadisin al-harith al-ash'ari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi anna zakariya alaihi salam lalle annabi zakariya ana cewa zakariya kuma ana cewa zakariya annabi zakariya qala li bani isra'ila ya ce ma bani isra'ila wa amurukum bis siyami ina umarninku da azumi shine baban annabi yahya fa inna mathala zalika yace domin misalin azumi kamathali rajulin kaman misalin mutum ne fi isabatin yana tare da jama'a mahu surratun tare da shi akwai kwalba fiya a cikin kwalba din miskun akwai turaren almiski wa kulluhum yu'jibuhu ri- rihuhu kowa cikin su jama'a da yake tare da su kowa kamshin wannan turaren almiskin yana burge shi wa inna riha sa'imi lalle kamshin mai azumi atyabu inda Allah ta fi kamshi a wurin Allah min rihil miski daga kamshin turaren almiski abin da ma haka yake kenan duk addinnan annaba duk sun gai rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa ghairu da wani shi wa fil hadisi kuma yazo a cikin hadisi ma asarra abdun sariratan babu bawan da zai sirranta wani sirri ya ɓoye wata ibada illa albasahu Allah sai Allah ya sanya mashi rida a mayafinta alaniyatan a bayyana ranar alkiyama ne ibadar da kai ka ɓoye babu wanda ya gani sai Allah to Allah subhanahu wataala zai lulluba maka kayan ta ranar alkiyama alaniya gaban kowa da kowa za a lulluba maka ita a ce saboda kana yi dan Allah baka ta ugada ma mutane kana yi ba Allah ta'ala ya sa mu dace inda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yahi mana na'am na'am
liman kin yana cikin wani lungu ne cikin rumfa mamu kuma suna can baya sai kuma an kai kutur
na'am na na wuta a lokacin da ba sa ganinsa ya taso daga rukuhi su kuma su ba su ganinsa sai shiga ya shiga ya shiga kunut su Mm, kuma sai sun karanta mu a halin wa sai sun karanta mu zuwa sujada mm,
sai gaba sun ka ankara da sun ka gane da yana wani suka ce ya ne ya ne gyaran sallah ba sai su dawo ba mutane ne suke bayan liman a cikin wani lungu ba su ganin shi ba su jin shi sosai ruku ne ko Mm, ya yi- ya ta- ya taso sai kunut maimakon ya yi sujada ya taso daga sun biya ruku'u an taso mai wake ta yi sujada sai tsaya na alkunutu su kuma sai suka ta yi sujada sai na sai su taso sai daga ba suka ji alkunutu yake sai su taso ba su yi komi ba inda biyan liman suke sai su taso kawai ci gaba da bin liman na'am
wani mutum ne ya- yana da mantuwa ya ya bayyana karatu ya sa- ya ba- karatu a cikin a cikin sallah alhalin ya ya kamata ya asarta ya ne gyaran shikenan sai ya gyara mutum ne ah, ya bayyana karatu alhali kamata ya sirranta ya gane ne ko ya gane daga baya ya gane koko eh ya ya daga baya gane da mantuwa sai ya bayyana sai daga baya gano da ai bai kamata ya bayyana a ba yaushe ya bayyana a yaushe ya gane boyewa za ya bayyana in bai yi nisa ba sai sai ya boye sai ya maimaita karatun da ya boye shikenan babu komai a gare shi in kuma ya riga ya baro ran to kaga a rabkanwa ta kama shi a ya riga ya yi sujada abin da ko ruku'i ya tana cewa boyewa za ya bayyana shikenan sai sai ya ci gaba da sallar shi ba zai dawo ba sai ya sujadar rabkanwa bayan ya kare kenan me ya rage waye
Malam, Na'am.
yan- yanan tambaya biyu ne. Ya ce wato mutum da bai iya larabci ba zai iya addu'a shi da da Hausa.
ba a yi. ba a yin addu'a da Hausa cikin sallah da larabci yake addu'a domin sallah dai ibada ce da ake yin ta da larabci saboda ita addu'a ba dole bace ba ta daga cikin rukunnan sallah ko shika-shikan sallah ko shariɗan sallah waɗanda suke ma na rukunnan sallah an ce da larabci zaka in baka iya ba sa- kamar sabon musulunta kaga sabon musulunta bai iya ba yau ya musulunta in ya tashi sallah to zai iya da hausa to da ba yiwa a gaya mai karatu ya rike yau ko ko yana ya rikewa sabon musulunta ne bai taba addini ba aka karatu yana da wahala musulmin ma aka kare da karatun su bare bare sabon musulunta saboda ka sai a ce mai ka ce Allah mai girma ne Allah shi kowa sai ka ce Allah mai girma ka duka kai ta sallaka haka nan sannu sannu haka iya kaga shi sai ya hausa saboda bai iya ba amma musulmi wanda ya iya sallah addu'a ce yake bukata to ba sai ya yi da hausa ba na'am Ya ce to a wajen sallah ya ce wato yin ta da larabci ko da Hausa duka ɗaya ne. Addu'ar.
ba ɗaya bane addu'a da larabci ake yin ta cikin sallah in ba cikin sallah kake ba sai kai addu'a ka da hausa ana ka amma cikin sallah ba a yi na'am bari ya kira sallah sai mu ce kira sallah
Ya so domin tsoron riya. Ya ce ya ne
wannan ba Allah ke tambaya cewa da yawa daga cikin musulmi suna yaban shi a gaban shi shi kuma ba ya soya abin yake ba lahi ba lahi a yabi mutum da abin da ke gare shi ba lahi ba ne abin da ba a so shine mutum ya so yaban ka so a yabe ka shine ba ya da kyau amma baka so wannan ba kuma Allah ya taimake ka mutane na yaban ka to abu ne mai kyau wannan kaman wata karama ce da Allah yake ba mai imani Na'am.
akwai wata- akwai wani wanga shi yana ce yana tuna- tunatarwa ce wacce ko ko kwanaki uku yana na sha uku sha hudu sha biyar na na wata ga masu kokarin azumi sannan akwai kuma tunatarwa ta ba da jini ba da jini a likita ran laraba bi ta sama mai zuwa kasance ana shirye-shirye na shiga ramadan Wani bawan Allah ya ce a tunatar da mutane a game da azumin a azumin sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata. Kenan kwanakin sun zo za su fara daga gobe ga wanda yake da damar yi. Sannan kuma ana tunatar da mutane cewa akwai ba da jini da za a yi a wace rana?
laraba ta sama ranar laraba ba ta gobe ba ta sama akwai ba da jini da za a yi bakin nan likita babba wanda yake da lafiya da yawan jini sai ya je ya bada wanda baya da kuma sai ya je a bashi Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya biya kowa Allah ya biya mu kowa bukatu Allah ka samu cika da imani waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka biya su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka saka mu kowa da alkhairi Allah ka biya mu kowa bukatar shi ya Allah Allah ka shahi mu kowa hawaye shi Allah abinda kowa yake so ya samu a wurinka Allah ka bashi ya Allah don ba komai yake wurinka ba ya Allah ya yi karfin komai ya Allah babu abin da yake gagararka Allah ka wadatar da mu ka raba mu da talauci ka raba mu da zaman banza da zaman kashewa Allah ka kara mana imani ka kara mana daukaka da girma a wurinka Allah ka kara mana kusanci ya Allah Allah ka yabe mana duk zunubanmu gaba ɗaya ya Allah Allah ka gafarta mana su marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah kara musu marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Amin.
Allah ka hada mu da su gidan aljanna Amin.
Allah ka ji roƙon mu ya Allah Amin.
Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Amin.
Allah ka kawo mana ƙarshen fitintunin da ke faruwa a cikin kasashen mu gaba daya Amin.
jami'an tsaron mu Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Amin.
yan ta'addan mu Allah ka shirya su ya Allah Amin.
matasan mu samarin su da yan matan su Allah ka shirya da su ya Allah Amin.
Allah ka kara musu natsuwa da kwanciyar hankali ya Allah Amin.
Allah ka raba su da aiki da hudumomin shaidanu ya Allah Amin.
na mutane ko na aljannu ya Allah Amin.
Allah ka shirya su ya Allah Amin.
Allah ka tabo su daga halakar da suka fada ya Allah Amin.
Allah ka raba su da duk ayyukan rasha ya Allah Amin.
Allah ka sa su zamanto manyan gobe ya Allah Amin.
masu amfanin al'umma da addinin musulunci Amin.
Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka tausaya mana Allah ka mana karshen wahala gaba ɗaya ya Allah Amin.
shugabannin mu Allah ka ƙara musu tausayi da adalci ka Amin.
ƙara musu gaskiya ka Amin.
ƙara musu san talakawansu Amin.
ya Allah muna roƙonka ka ƙara mu shugabannin mu san talakawa Amin.
da san abin da zai amfani talakawansu ya Allah Amin.
ma'aikata ƙanana da manya Allah ka taimake su ya Amin.
Allah Allah ka ceto su daga rayuwar da suka fada ta wahala ya Allah Amin.
Allah ka cebo su ya Allah Allah ka ceto su ya Allah Allah ka tsamo su daga wahalhalun da suka fada ya Allah Amin.
malamai da almajirai da sauran talakawa gaba ɗaya Allah ka taimaki kowa Amin.
Allah ka yaye ma kowa matsalar da ta dame shi ya Allah Allah ka bar karshen matsalolin da kowa yana cikin damuwa ya Allah Amin.
Allah ka faranta rayuwar mu ya Allah Amin.
Allah ka kawo mana karshen waladu gaba ɗaya ya Allah Amin.
matsalolin kasuwanci da muke fama da su ya Allah kawo mana karshen su ya Allah Amin.
matsalolin lafiya da muke fama da su Allah kawo mana karshen su ya Allah Amin.
dukkan matsaloli gaba ɗaya ya Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Amin.
Allah ka ji roƙon mu ya Allah Amin.
Allah ka tausaya mana ya Allah Amin.
wanda baya da aure Allah ka bashi ya Allah Amin.
wanda nema wurin yayi wahala Allah kawo mai sauki ya Allah Amin.
wanda yake nema haihuwa bai taɓa yi ba Allah ka bashi ya Allah Amin.
wanda bai taɓa samun haihuwa ba Allah ka bashi ya Allah Amin.
Allah ka ba wanda bai taɓa haihuwa haihuwa ba ya Allah Amin.
wanda kuma ta dade bata samu ba Allah ka bashi ya Allah Amin.
Allah ka samu rayuwar mu albarka ka Amin.
samu ayyukan mu albarka ka samu kasuwancin mu albarka Amin.
Allah ka samu komai na mu albarka ya Allah Amin.
Allah ka durmiyar da mu ka nutsar da mu a cikin albarka ya Allah Allah ka kara mana rahamarka da tausayinka ya Allah Amin.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين